يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون صدق الله العظيم صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين اللهم ثبت جناني وأدل الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه إن مسلمي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركة مدازم يوم جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد جعل الله الكعبة البيت الحرام الله أبنجي يسنيا كعبة لكن الله وند حرم تدشي قاين وني أبو وند بيداتي باتشكي qiyaman linnas saboda tsaida lamarin mutane wato saboda daidaita lamarin mutane a zauna lafiya a ji daɗin rayuwa wato ya kuma bihe amra dinihim kuma da wannan ɗaki allah ubangiji zai tsaida lamarin addininsu da hajji zuwa gare shi da kuma duniyarsu ta amintar da mutumin da zai shiga a cikinta da kuma rashin wato wani ya tashi ya neme shi da fitina
والشهر الحرام والهدي والقلائد Allah Ubangi ya sanya waɗannan duka wata haramtacce shi ma watannin hajji shi ma yana daga cikin waɗannan abubuwan da Allah ya sanya saboda tsaida lamarin musulunci ko kuma lamarin mutane da kuma hadaya wanda za a kai a yanka a can da kuma irin abin da aka yi ɗaurewa a jikinsu na ita na wato ganyen itatuwa don nuna cewa waɗannan hadaya za a kai su harami a can za a yanke su ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض wannan an yi shi saboda kusan cewa lalle Allah yana sane da abin da yake sammai da abin da yake ƙasa wa anna Allah bi kulli shay'in alim haka Allah yana sane da dukkan abubuwa اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم i'lamu ku sani anna Allah shadidul iqabi Allah Ubangiji yana da tsananin ukuba ga, ga, ga maƙiyansa ga waɗanda suka ƙi bin addininsa wa anna Allah ghafurur rahim kuma ku sani lalle Allah yana da yawan gafara ga masoyansa bayinsa muminai rahimun mai yin kai da su ما على الرسول إلا البلاغ babu komai akan manzon Allah sai dai isar da saƙon da Allah ya bashi ga bayinsa wannan isar da saƙo ko kuma idar da saƙon shi ne aikin shi ba wani abu bane ba tilasta mutane su shiga addini bane a'a shi dai isar musu abin da Allah ya faɗa والله يعلم ما تبدون وما تكتمون Allah yana sane da abin da kuke bayyana shi na daga ayyuka da kuma abin da kuke ɓoyewa a cikin zukatanku na niyoyi da halaye.
قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث Qul la yastawi al-khabithu wato haram ba zai zama daidai da tsayibu da halal ba ne wato haram da halal ba za su zama daidai ba ko da shi haram din ya yi yawa to kaɗan din na, na- na halal din ya fi shi eh, ya fi shi albarka walau ajabaka kasratul khabisi ko da yawan wato haram din nan ta baka sha'awa sai dai bisa gaskiya kaɗan din na halal ya fi maka wato haram mai yawa فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون taku Allah ku ji tsoron Allah ya ulil albabi ya ku masu hankali wato masu hankali masu yaƙini ku ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala la'allakum tuflihun saboda ku tsira gobe a lahira يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم
ya ayyuhal lazina amanu ta- ya sau- wato Allah ya saukar da wannan aya lokacin da sahabai sun yawaita tambayan annabi ana ta wannan ya tambaye shi wannan ya tambaye shi sai Allah ya saukar da ayan nan yana ya- ta ta shiryar da su ga yadda ga ladabin ta- tambaya ya ayyuhal lazina amanu ya ku waɗanda kun imani la tas'alu an ashiya'a kada ku tambayi annabi game da wasu lamura in tubda lakum tasukum idan an bayyana mu- muku su za su dame ku وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها wa in tas'alu anha in kuna tambayar in kun in kuna tambayar wato waɗannan abubuwa lokacin da ana saukar da alkur'ani wani abu ba ku fahimta ba kuna tambaya annabi ya yi muku bayaninsa wannan allah ubangiji ya yafe muku shi amma haka kurum wannan ya tashi ya tambaye shi wannan ya tashi ya tambaye shi ba daidai ba. abdullahi bin hazafa zai tashi ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ni wane ne babana wato domin mutane wani lokaci sai su ce wai ba- baban shi din hazafa din ba baban shi bane saboda haka ya tambayi annabi annabi ya ce masa ai babanka shine hazafa sai ya yi shiru ya ce jama'a ku yi hakuri ku, ku, ku tambaya daidai gwargwadon bukatan ku Idan- domin in an tamb- an tambaye ni wani abu nake na'am to abin da na faɗa din sai zai tabbata wurin Allah lokacin da aka saukar ma annabi sallallahu alaihi wasallam aikin hajji sai adi ibn hatam ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce masa a kowace shekara ne a fi kulli amin ya yi annabi ya yi shiru bai yi mishi amsa ba can ya ce wane ne mai tambaya suka ce "Wa- wannan ha- a- adi ne yana tambaya ya ce masa ka gani kun gani in na karanta muku wani abu ku- ku ku saurare ni kar ku yi gaggada ka tambaye in nace eh to ya zai zama wajibi ne akan ku kuma za- ba- kuma ba za ku iya ba saboda haka bai kamata ku yi tambaya idan abun ba bukatan ku ne ya tashi ba
والله غفور حليم Allah ubangiji madaukakin sarki mai yawan gafara kuma mai hakuri قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين cikin al'ummun da suka gabata yahudawa da nasara akwai waɗanda sun yi tambayoyi irin waɗannan kuma an ba su amsa kuma ya waje a- a- hukuncin ya tabbata a kansu kuma daga baya sun kasa cika alkawarin allah da suka ɗauma kansu ba ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام wayannan duk abubuwan da su kafirai suka haramta wa kansu suka cikin dabbobin wasu sun haramta ma kansu wasu sun haramta ma iyalansu wasu kuma sun halatta ma kansu sun keɓe kansu da su zuwa dai ƙarshen su a cikin wato bukhari sa'id ibn al-musayyab ya ce albahira ita ce wanda an, an, an haramta wato bahira shine wanda aka hana nononta ko kuma ko kuma an keɓe nononta ga gumaka ba za a halatta ma kowa taɓa wato shan nononta ba wasa'iba ita ce wanda wato suna barinta ba za a ɗauka kaya a kanta ba za a hauta ba an, an haramta ta saboda gumaka an bar ma gumaka an yanta ta ga gumaka fala yuhmalu alaiha shay wal wasila annaqal bikir taguwa wanda yake haifuwanta na farko ta haifi wato mace sannan kuma na biyu ma shi ma mace ita ma sai a barta saboda gumakansu da za a ce mata wasila in wasalat ihdahuma bi ukhra laysa bainahuma zakar wato babu wani mijin walham wato alham kuma shine raƙumi wanda zai haifi 'ya'ya musamman adadi kaza in ya haifi adadi kaza din nan sai a 'yanta shi a bar shi a bar wa gumaka ba za a kashe ba za a taba shi ba za a ce wannan ya kare kansa tunda ya haifi bakwai ko takwas ko goma zuwa dai karshen abin da suke faɗa.
ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب سنة وألا قرية وأكثرهم لا يعقلون ديوا daga cikin su ko ba su da hankali وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا idan an ce musu ku zo ma hukuncin da wa ku zo wa annabi sallallahu alaihi wasallam ku zo ma Allah da annabinsa kan hukuncin da aka aka aka aza muku din nan
قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا sai ce ya ishe mu abinda muka iske iyayenmu da kakanninmu suna yi din nan ba sai mun je wurin annabi ko wurin ubangijinsa ba أولو كان آباء an ce musu ku zo ga abinda Allah ya saukar na hukunci kowane hukunci ma ga ku- ku je- ku koma wa- wurin Allah da manzonsa kan abin da Allah ya saukar na alkur'ani na halatta abin da Allah ya halatta da haramta abin da Allah ya haramta sai su ce a'a ya ishe mu abin da muka iske iyayenmu da kakanninmu a kansa na addini da shari'a
أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون shin ya ishe su abin da suka tarar iyayensu da kakannin suna yi ko da iyayensu da kakanninsu nan ba su san komai ba ba shiryayyu ba shi ma za su bi su ne akan bata يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi kuka yi imani alaikum anfusakum kula da i- da kanku ya ishe ku ku kula da dokokin Allah ku bi su ku ku bi da kanku din ya ishe ku la yadurrukum man dalla idza ihtadaytum in kun shiryu to wanda ya bata din ba zai cuce ku da komai ba إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون ila Allah marji'ukum ila Allah ma- makomanku ga Allah da take jami'an dukanku fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun zai bayyana muku lokacin da kun isa gunshi da abin da kuka aikata duka to a manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin hadisin da na abi sa'al al-kushani yake sa'altu anha rasulullahi sallallahu na tambayi manzo Allah wannan aya itamiru sai yake mini itamiru bil ma'ruf ku yi ku umarni junanku da, da abin da shari'a shari'a ta bayyana wa tanahau anil munkar kuma ku hana kanku daga abin da Allah ya hana hatta idan ra'aita shuhan muta'an har lokacin da kaga barna ta cika duniya sai kowa yana bin son zuciya son zuciya ya cika duniya wa hawan muttaba'an kuma son zuciya ne ake bi wa duniya musara kuma duniya an zaɓe ta akan lahira wa ijaba kulli zai ra'ayin bi ra'ayi kowa kuma ya- yana wato ya- yana sha'awar abin da shi ranshi yake gyaranta masa fa alaika nafsak a lokacin sai mu ce lokacin mutum ya keɓe kansa ɗin ya isa amma gabanin haka lalle in ka ga mutane suna yin abu ba daidai ba dole ka fita ka gaya musu wannan abun daidai ne wannan abun ba daidai ba ma'ana dai idan ana mutum masani ko kuma malami ko kuma wani dattijo ya ga abin da shari'a ba ta so ana aikata lalle ya fita ya hana amma idan duniya duk ta cika da bin son duniya son zuciya an manta da abin da Allah ya shiryar to kuma baka da ikon ka yi wani abu game da wanda yana sabawa a lokacin sai ka kama kanka wato ka rike kanka kan tafarkin Allah ka rabu da mutane karka damu da abin da suke yi
يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم ya ayyuhal lazina amanu ya ku waɗanda suka yi imani shahadatu bainikum iza hadara iza hadara ahadakumul mautu idan mutuwa ta iske ta wato idan kun yi tafiya kuma aka nemi shaidu musulmi ba samu ba kuma mutuwa ta zo kuma kana so ka yi shi musulmin yana so ya yi hujja ko kuma ya yi wasiki hinal wasiyati isnani zawa adil minku ya samu mutum biyu musulmai masu adalci su zama shaidu gare shi to idan bai samu musulmi ba to lalle ya samu mutum biyu daga waɗanda an ba su littafi yahudu ko nasara mutum biyu su ma a rantsar da su su ma a kafa su hujja wato a kafa su shaidu kan wasikin nan in an dawo sai su ɗauki amanar nan su kawo masu ita
أواخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت to idan sun kawo amanan amanan wasikin nan in kun kar in abun kun sani ko kuma hujja ta tabbatar muku haka ne to shikenan ba magana to amma in ko kwanto a kansu kun shakkafa a lokacin za ku ta da mutum biyu wato adalai su ne su rantsa shi wannan abun ba a yi adalci a ciki ba
تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى tahbisunahuma min ba'di salah za ku dai da su a bayan sallar la'asar in musulmai ne wasu kuma suka ce ko ko kiristoci ko yahudawa duk bayan sallar la'asar wasu kuma suka ce a'a abin da ya fi dacewa shine in kirista ne bayan addu'o'in su na sallan su a lokacin da za a rantsar da su in yahudu ma haka yake fayuqsimani billahi su rantse da Allah cewa in irtabtum in kun shakka su rantse muku da Allah in shakaktum fi ma yaqulani la nashtari bihi thamanan qalila ba za mu wato ba za mu ba za mu yi rantsuwa a banza ba saboda amfanin duniya na kaɗan ko kuma abu kaɗan da za mu samu a cikin wannan shaida
ولو كان ذا قربى ko da wanda ya rasu din nan wanda za a ran- ko da wanda za a yi rantsuwa saboda shi din nan maku- dan uwa maku- dangi makusan- makusanci ne ma ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين ba za mu ka- ba za mu rufe ba za mu ɓoye shaidar Allah ba shaidan da Allah ya umur- ya umurce mu da ita ba inna izal- ina- idan mun rufe ta mun ɓoye ta lamina al'asir da mun kasance masu zunubi ne ai da mun yi laifi babba فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان tamim dari da wani ana ce masa adi ta- bin badda sun tafi to sai wani su a lokacin kiristoci ne ba su shiga addinin musulunci ba to wani mutum a cikinsu ya yi rashin lafiya kuma ya rasu to shi ne ya ba su ya ya kafa wasiki da su ya shai- ya mai da su shaidu yake wannan amana ku kai wa mutane na to ya bar a cikin abin da ya bari din nan kwano karama na, na, zi- na azurfa amma an gyara ta da, da dinari sai suka ɗauka suka sayar da dirhami dubu wannan ya ɗauki 500 wannan ma ya ɗauki 500 daga ba tamimi ya zo ya musulunta sai abun nan yana damu shi duk lokacin da ya tona hankalin shi zai tashi sai ya je wurin mutanen ya ce musu kunga akwai lokacin da mun kawo muku wasiki na wane da ya rasu sami ana ce masa sami ya rasu to gaskiya mun yi ha'ince ciki akwai kwanon da yake wato kwanon da yana da jam kwanon da yana nan cikin kayan shi duk sauran mun kawo muku amma wannan kwanon mun sayar da ita da abin nan dirhami dubu ni na dauki 500 shi adi ya dauka 500 saboda haka ni 500 nawa gashi sai aka tambayi shi adi kuma ya ce a'a shi san bai dauka komai ba shi bai sani ba wannan abin da ya faru shi abin nan abin da tamim ya faɗa shi bai sani ba to a annabi sallallahu alaihi wasallam daga baya sai ya ce to a bincike shi an bincika aka tarar maganan na tamim din shine gaskiya to sai aka rantsar da wasu daga cikin dangin mutum lalle akwai kwano wanda mun santa wane yana da ita kaza kaza kaza saboda haka wato shahadanmu ta rushe shahadan waɗancan na farko sai an tabbatar cewa lalle shi wannan ya yi zalunci sai aka sa shi tilas ya biya wannan abun da aka faɗa wato kwanon nan 500 ɗin shi ma ya biya daidai to allah ubangiji ya shar'anta wannan idan ana tafiya wannan abu ya faru to a kafa shaidu a kan wannan wasiya in kuma an kawo wasiyan nan ba a kawo ta daidai ba to rantsuwar ko kuma shaidar waɗancan ɗin za a kankare da shaidu daga dangin wanda ya rasu a samu shaidu ingantattu fiye da waɗancan su rantse su tabbatar cewa lalle akwai abin da ba a kawo ba in an tabbatar kuma sai a dawo da shi a karba ko da karfi daga ko da karfin sarki dai za a karba hannu wanda ya ɓoye din nan
فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فإن عثر على أنهما استحقا إثما إذا أن غاني وأن سنين كالياني fa'akharan ya kumani makamahuma za a samu shaidu guda biyu daban daga dangin wanda ya rasu din nan min allazina astahaqqa alaihim laulayan daga waɗanda da waɗancan sun yi rantsuwa a kansu din nan za a zaɓi daga wanda an yi musu rantsuwa din nan su rantse su su karɓi haƙƙinsu فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما to sai su rantsa kan shaidar mu ta fi inganci ga waɗannan na biyu na farko da suka yi wama ta daina inna idan lamina zalimi kuma ba mu yi ta'addi ba ba mu yi ƙarya cikin wannan rantsuwa ba inna idan lamina da mun yi rantsuwan banza da mun kasance azzalimai mu ba azzalimai ba ne mun yi rantsuwa kan gaskiya ne ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها wannan shi ya fi dacewa a yi shaida a bisa fuskanta idan an gane idan sun yi shaida na karya. za a warware a kawo shaidu na gaskiya a yi shaidu a ɗinsu to wannan ya fi dacewa da tabbatar da haƙi ga masu shi ko kuma mai da haƙi ga masu shi
wattaqullaha wasma'u ku ji tsoron Allah kuma ku saurari abin da ake gaya muku wallahu la yahdi alqawma alfasiqin waɗanda sun ci amana su fasikai ne saboda haka Allah ubangiji baya shiryar da fasikai يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم
كتنا رانر قيامة رانر دا الله زي تارى من زني دق بعد فيقول ماذا أجبتم يتنبيس ما أكي ونئرين أمسى أكباكو دا كوكا دنيا قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب بدا سنن صورو أو أنشر رانر da kuma tsananin lamari yadda hankali zai fita suke la ilma lana ba musamman abin da an gaya mana ba ya ubangiji innaka anta allamul ghuyub kai kafi kafi kowa sanin abin da yake ya buya wato abin da ya faru din ya auku a kanmu a duniya kai kafi mu sanin sa ya ubangiji ba sai mun faɗa ba إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا iz qala allahu ranar da allah ubangiji ya gaya wa annabi isa dan maryam uzkur ni'mati alayka ka tuna fa ni'mata da na gibantar maka kai da mamanka ko kuma mahaifiyarka ita maryam alaihi sa- alaihi salam iz ayyatuka bi ruhil qudus lokacin da na karfafa ka da jibril alaihi salam na karfafa ka gaban gaban makiyanka تكلم الناس في المهد وكهلا kuma ka tuna na baka wato mu'jiza na cewa kana wa mutane magana lokacin da kana jariri da kuma ka balaga ka zama babba ka isa lokacin annabci na maida ka annabi وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل kuma ka tuna lokacin da na koya maka wato littafi da kuma ilimin da yake cikinsu wa da, da, da kuma at- na koya maka attaura wanda aka sauka ma musa aka sauka, saukar ma musa wal injila kuma na baka injil ka tuna waɗannan ni'imomi duka وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طائرا بإذني wa iz takhluqu min at-tin a lokacin ka tuna lokacin da kana suranta daga laka wato surar tsuntsu ka hayati tsayir kamar tsuntsu bi izini kuma ka- ka ka fura a cikin ta sai ta tashi ya zai- da fa- fa- ya zama da rai ya tashi tsuntsu ne kamar kowane tsuntsu ka tuna wannan ni'ima ce na yi maka وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني kana warkar da makafo da kuma m- m- mai albarashi shi ma duka ni'imomi ne na yi maka kai kaɗai ne na keɓe ka da su وإذ تخرج الموتى بإذني ka tuna lokacin da kana fidda matattu daga wato ma- mutuwarsu wato ka fidda su daga kabari su tashi da da- da- da- rayayyu وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات kuma ka tuna lokacin da na kare ka daga sharrin bani isra'ila lokacin da ka zo musu da ayoyi bayyanannu فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين kafirai daga cikinsu wato waɗanda sun isa yin imani da annabi isa sun zama kafirai ko da shike suna imani da taura saboda haka allah ubangiji yana ce a ƙarar lazina kafaru minhum in haza illa sihirun mubin wannan ba komai bane face sihiri ne bayyananne وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي a tuna ka tuna lokacin da na yi wahayi ga hawariyun hawariyun din almajiran annabi isa lokacin da na yi musu wahayi أن آمنوا بي ku وبرسولي yi imani da ni kuma ku yi imani da manzona isa قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون sun ce mun yi imani kuma ka- kai ne shaidanmu cewa mu musulmi ne mun musulunta ka zama shaida gare mu mun musulunta إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء إذ قال إذ قال الحواريون يا عيسى يا عيسى ابن مريم لو كتنا كما كأنبتي لو كتند النبي الحواريون إن الماجران النبي عيسى إن سن ميشي تيوا sun tambaye shi shin ubangijinka zai iya saukar mana daga sama wato abinci ko kuma dai fa- fa- fate ko kuma tebur cika- cika- ko kuma sufura cike da abinci قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين isa alaihi salam ya ce musu ku ji tsoron allah fa in kuna musulmi to ku- ku ku daina tambayoyi irin waɗannan abubuwa na mutumin da kamar bai yarda ba ɗin nan قالوا نريد أن ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين ƙwalu suka ce masa ya mu- ya isa ba wai kafirci ne da mu ba a mu yi imani sai dai muna so a mu ci daga cikin ab- abincin da ake saukar- an saukar mana daga sama din nan wato saboda wato mu ci daga abin da an saukar daga sama kuma zukatanmu su tabbata kan abin da muka bi ka kan sannan gaskiya ne hakanan kuma mu san cewa lalle wa wa na'lama an qad sadaqtan mu san kuma lalle ka gaya mana gaskiya faɗi gaskiya gare mu ونكون عليها من الشاهدين mu kasance shaidu akan cewa lalle ka saukar mana da ma'ida daga sama ka saukar mana abinci na imani daga sama
قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء
قال عيسى ابن مريم اللهم النبي عيسى سيتي اللهم يا الله ربنا يا أبنجم أنزل علينا مائدة من السماء كسوكر منا دا سفرة كده أبنجي دا سما تكون لنا عيدا تكسنشي wato lokacinta ya kasance kowane shekarar sallah ne gare mu wa aha.
تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك zama mana sallah gare mu na farkon mu da ƙarshen mu duka kowane shekara in lokacin ta yayi sai mu yi ihtifali da ita wa ayatan minka kuma ta zama mu'jiza daga gare ka zuwa gare mu saboda mu yi imani وارزقنا وأنت خير الرازقين ka arzuta mu da wannan wannan ni'ima ya ubangiji kai ne mafificin waɗanda suna arzutawa قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين qala allah inni munazziluha alaikum na yarda zan saukar muku da wannan ma'ida faman yakfur biha minku ba'du minkum wanda ya kafirce da ita bayan saukanta kuwa fa inni u'azzibu azaban la u'azzibu ahadan min al'alam zan azabta shi zan aza masa azaban da ban taba aza kan wani mutum daban ba وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم كتنا لوكا تند الله أبنجي يا كرا النبي عيسى يا كما يا عيسى ابن مريم وانا رانا واتو لوكا تند أكتارا النبوات النن أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله شن كيني كاغا متاني سوريجي كا كيدا جا كيدا ما هي فيركا وزما واتو أبنا غما كا غدابي أبو تامكو واتو ميمكون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق qala subhanak ya allah ka tsarkake ba daidai ne gare ni ba in faɗi abin da bani da haƙƙi a ciki ba إن كنت قلته فقد علمته in na faɗa ma kai ka sani أعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك wato ka kewaye iliminka ya kewaye da abin da nake ciki duka ni ko ilimina bai kai haka ba إنك أنت علام الغيوب kai ne masanin dukkan gaibi duk abin da ya faru a tsakanin wa duniya kai ka san ka san shi ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم ban ce musu komai ba face abin abin da ka gaya mini ku bauta ma Allah ubangiji na kuma shi ne ubangijinku وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم na kasance ni ne shaida a kansu loka- tun- tun- tunda wato tun- tun- lokacin da ina tare da su a duniya ban bar su ba فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم bayan ka karbi ɗauki raina ka ɗaga ni sama ko kuma bayan lo- ƙarshen duniya ka karbi raina abinda suka aikata suka haddasa ɗin nan kai ne kafi ni saninsa وأنت على كل شيء شهيد kuma kai ne shaida akan dukkan komai kai ne mai kula da su lokacin da bani nan kuma kai ne zaka ba da shaida akan abin da suka aikata إن تعذبهم فإنهم عبادك in zaka zaka ad- ad- wato zaka azabta su to su bayinka ne وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم in kuma zaka gafarta musu to kai ne mabuwayi mai hikima abinda kayi duka daidai ne قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم Allah Ubangiji ya ce wannan ita ce ranar da masu gaskiya ne gaskiya za ta amfani masu gaskiyan لهم za ta amfane su
لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا hum jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada wato su Allah ya shirya musu aljanna wanda ƙwaramun rahama suna ta gudana karkashin benayenta رضي الله عنهم ورضوا عنه sun yarda da abin da Allah Allah wato sun yarda da abin da Allah ya kyautata musu da shi ya yi musu kyauta da shi so shi Allah kuma ya yarda da ayyukan da suka yi a duniya ذلك الفوز العظيم wannan shine rabo babba ko kuma rab- wa- wato waɗannan su ne waɗanda sun yi rabauta babba a wurin Allah لله ملك السماوات والارض وما فيهن
lillahi mulku samawati wal ardi wama fihin lalle sa- ma- mu- mu- mu- mallakar sama ko kuma iko a sam- a sammai da ƙasa duka na Allah ne tabaraka wa ta'ala wa huwa ala kulli shay'in qadir shine mai iko akan dukkan komai
algata malam wannan ya aiko tambayan cewa ko ɗalibin ilimi zai iya wadata da jin kaset da kuma bin intanet wurin jin karatun malamai wannan ya isa zai wadata da shi ga barin ya zauna gaban malami ai ba zai yiwu ba inda haka din zata za ta yiwu ai Allah ubangiji ba zai aiko da mala'ika jibrilu wurin annabi ya gwada- ya gwada masa ai haka ana Allah zai iya gitta ma annabi lauhul mahfuz ya duba da kansa ya ɗauki abin da yake so ya ɗauka ya bar abin da zai bari a'a karatu shi ba- wato karatu hakikaninta karɓar umarnin Allah daga baki na gaskiya mene umarnin Allah ilimin nan duka a gabaki ɗayansa an karɓo shi wurin annabi ba a mafarki ne aka karɓa ba ba kuma cikin bacci ko cikin rafkanwa ko kuma cikin gafala aka karɓa ba a'a ana zaune jibril ya zo ya ce wa annabi allah maɗaukakin sarki ya umurce ka da kaza kaza kaza kaza ka yi kaza kaza kaza ka gaya ma al'ummanka kaza kaza kaza annabi ya tara sahabansa ya karanta musu abin da yake so ya karanta na ayoyin da suka sauka ya karanta su duk suna ji bayan ya karanta musu duka sun ji ya fassara musu ma'anar bayan ya fassara musu ma'ana ya nuna musu yadda za a aikata shi wato yadda za a zartas in alwala ne to ga yadda za a yi in sallah ne to ga yadda za a yi in kamun kai ne daga wasu abubuwa to ga yadda za a yi in do- eh, ta- haƙuri ne to ga yadda za a- za a yi haƙuri in kuma eh, ambaton Allah ne to ga yadda za a yi ma'ana dai babu a cikin addini wani abu wanda kana titi ka ji shi shi ka riƙe kai am- mm, mm. saboda haka wannan dan uwa za mu ce masa Allah ya ƙara mishi wannan niyya amma ya karbi ilimi wurin malamai wato m- duk malami ya karbi iliminsa a wurin malamansa malaman ba ɗaya ba ne Ah, duk musulmi ai malaman ka ne in ka yi- ka ka kalli abubuwansu za ka ga wani wanda yake bai kai ka ba ya zama maka abin wa'azi ka ga wani wanda yake daidai da kai ka ƙara himma da shi akwai wanda kuma ya fi ka ka yi ƙoƙari dai ka ci gaba zuwa ƙarshe to sahabai sun karɓi ilimin nan wurin annabi ko ba haka ba to tabi'ai sun karɓa wurin sahabai sauran malamai kuma kowane ɗaya yana karɓa wurin malaminsa har ya zo gunka kai ma ka karɓa a wajen- wurin malaminka ko an gane to malaminka nan in wani abu ya tsaya maka ka tambaye shi zai fassara maka in ka manta da wani abu zai gaya maka to ai intanet ko kuma dai ka ji kaset kaset zai bada amsa intanet in ka shakka wani abu zai baka amsa saboda haka su intanet din nan abun lura ne yana da kyau ka yi ƙara ilimi yana da kyau amma ba za su zama maka malamai waɗanda za ka iya ka dogara a kansu ba kuma duk da wannan fa an samu bambance-bambance tsakanin malamai abin da kai ka sani abin da ba kaɗan ba ne har aka samu mazhabobi guda goma sha takwas goma sha takwas ɗin nan kaɗan-kaɗan sun dawo sun zama fudu fudun nan kuma har wa yau su fudun nan na ahlus sunnati ne banda na ahlus sunna akwai mu'tazilawa akwai shi'a akwai wa- wannan akwai suna da yawa cikin fa cewa duk abin da an karba gun annabi na an karba a farke ana zaune tare da fahimta tare da fahimtarwa da gare shi amma duk da haka an samu saɓani ina zai samu saɓani saɓani yakan zo lokacin da kana karatu watakila cikin karatu hankalinka ya je wani wuri baka za ka ji ma abin da aka faɗa ba shi ne akwai lokacin da wani da ziyart ya, ya, ya je madina ya yi karatu gaba ɗaya wato ah, kara- karatun mu- ah, muwatta gun imam malik har ya saukar amma da ya koma ya koma gun wani malamin shi ibn shaqun a- ba- ya ya- ya yi karatu a gunsa gabanin ziyararsa na imam malik aka ce masa me- ba- babi uku a bayan i'tikafi aka ce masa me yasa babo- babobin nan da ka zo ka tsaya ka ce a sai ka sake karanta su gun wane sannan za ka gaya mana me yasa duk littafi ka karanta a gun imam malik mai shi ya ce ai lokacin da ya karantar da ni hankali na baya tare da ni ina duba wasu abubuwa har abun ya wuce ni saboda ba ni iya so in yi mishi ƙarya in ce muku na kara- na karanta gun imam malik in gaya muku ba saboda haka zan karanta su a gun malamin da da can ya koya min su kafin na je gun imam malik sai in gaya muku nasa in kun rubuto wannan littafin kun zo wannan wuri to ban ji shi ba za ku ce na ji shi a gun malik ba na ji shi a gun ziyar to ka gani wannan yana nuna maka karatu wurin malami abu ne wanda yana da muhimmanci to ma hukumu Allah ya saka da alheri wannan yana cewa hukuncin eh, mutumin da zai zauna a kabari yana wa mamaci magana
ma hukumul julusu inda alqabri wa tahaddus ila almayyit to wannan ai soyayya ne ta kan sa ko kuma tsoro ko kuma firgita ko ko fargaba ya kan sa mutum dan adam ai yana yana magana da kanshi in ya matsu zai magana da kanshi zai magana da, da, da wannan garu zai magana da abubuwa duka in in ya damu zai zai fada cikin wannan abu ko ba haka ba wani lokaci ya ce ya ne mutane mai nayi muku ana ka ya- yana mada- magana da ko mutanen gari duka ko mutanen ƙasa duka ko kuma na duniya ma duk gaba ɗaya yana magana za su saurare shi ne halin ɗan adam ne ka zauna kan kabari ka yi mishi addu'a yana da kyau ka zauna ka karanta mishi fatiha ka yi mishi addu'a Allah ya gafarta mishi Allah ya kubutar da shi ga tambaya na kabari da sauransu wannan yana da kyau babu komai amma ka yi hira da shi din hali ne wanda take zuwa a gun mutum ba wai wani abu ne muhimmi ba Mhm, ba dole ba ne ka yi magana na'am tambaya na ƙarshe wani na cewa ko da'awa wata mace ta yi da'awar cewa ma'aurata biyun nan ta shayar da su auren yana mutuwa ga haka wannan da'awa kawai ba ta da tabbaci ba sai dai wannan aikin ku ne ko alkalai sai ku tabbatar ku nemi shaida to ku neme ta da shaida ta kawo shaida in ya tabbata za a karba za a yi aiki da wannan a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ta yi haka ta ce ai ni ne na shayar wane da wane da wance din ni ne na shayar da su duka kuma annabi ya yi aiki da wannan in dai akwai tabbaci ba komai in babu tabbaci kuma ba za ba za a yi aiki da shi ba a akwai ai ma mafhumul bai'a ko shikenan to madalla to Allah ya taimake mu duka
wannan dan uwa ya ko tambaya na cewa ko waɗanne shamaki ne suke hana bawa sanin Allah madaukin sarki da kuma hanyoyi mafi sauki wurin kawar da waɗannan shamaki to a- a bisa gaskiya Allah ubangiji ya halici bayinsa mutane da aljannu duk akan su bauta mishi idan an ce shamaki shine hijabi to duk abin da zai hana maka bin Allah hijabi ne dan adam da Allah halicce shi ya bashi hankali ya bashi zuciya ya ba shi rai ya ba shi nafs ita ma rai ne a cikin hausa harshen hausa da larabci ruh daban nafs daban ya ba shi kuma zuciyar nan ya saka a cikinsa ya ya yi sha'awar abu mai a- a- abu- abu- ya yi sha'awar alheri ya yi sha'awar sharri to to a takaice dai duk wani abu wanda zai tsare ka daga bin umarnin allah hijabi ne duk abin da zai shiga tsakaninka da allah hijabi ne tsakaninka da allah a duk wani abu wanda zai saka shirka tsoro ko kwaɗayi ko fargaba daga wani abu daban-ban da allah kuma tare da kudurin wannan abu ba mai kubutar da kai daga shi inda ya nufo ka haka zai same ka ko kuma abun nan da ka saka a ranka sai haka za ka samu ba ka tuna allah ba ka ma tunaninsa to wannan kaga duk hijabai ne sha'awar wani abu wanda zai hana maka ibada hijabi ne yin riya a cikin ibada shi ma hijabi ne an gane abin da nake nufi to sa'an nan kuma tuba kaga kofa ne na kusancin allah istighfari da harshe ka nisantar da wannan istighfari har ya kai kan zuciyarka shi ma wato yaye hijabi ne to saboda haka bayan allah waɗanda allah nufo su da alheri idan sun fara balaga sai su nufi ahlul khairi a zamanin da su zo su tashi daga andalus spain na yanzu su je har almadinar munawara su samu imam malik a can ko su tashi daga can su je makka su samu uyaina ko kuma su tashi daga inda suke su je har masar su samu su zannu da makamantansu a je iraq a samu su junaid da makamantansa to duk wannan su je su aboce su don su nuna musu tafarkin da zai kai su ga allah a da wayannan bayan allah da ake ce musu sufaye ana ta zagin su ba san su ba ai waɗannan littattafan da kana gani yanzu an buga sun ka tace su duka goma ko kuma goma sha biyar kaɗai ne zaka samu na waɗanda su ba su da sufanci duk wanda mun sani dai suna da irin wannan ruwa na ƙoƙarin ibada masu ibada masu kyautata ibada su ga Allah su ne su fahi to hijabi dai duk abin da zai hana ka saduwa da Allah ko kuma ya ture ka ya yi abin da Allah baya so to hijabi ne abin da zai hana maka abin da Allah yana so kuma ya kai ka ga abin da Allah baya so hijabi ne kubuta daga wannan kuma shine fathi sannan kuma akwai ka'idoji mun sani akwai tuba me ya tuba barin wato mutum ya bar laifi a lokacin da ya bar ya tuna da ita ya bar laifi ko ba haka ba kuma ya kudure cewa har abada ba zai koma kan laifin nan ba in laifin nan ta kasance haƙƙin wani ne zai ba shi haƙƙin shi in tsakanin shi da Allah ne ba zai sake ma'aikata shi ko ba haka ba daga wannan waɗannan hijabobi ne na sabo amma ka kubuce tun da ka yi tuba to sannan bayan ka yi tuba sai ka ce ai ni na yi tuba ni ai ina daga cikin waliyai na zama ni ai babban mutum ne a'a inna Allah huwa tawwabur rahim yaushe ne kai tuba tuba a wurin Allah ne saboda aka kai tuba ma daga cewa ka tuba din ma ka bar wa Allah shine at-taubatu min at-taubati to daga nan sai ka duba akwai fa kai makiwuci ne an baka wasu abubuwa kana kiwo da su su wane ne gababunka zuciyarka hannayenka idanunka cikinka farjinka komai da komai duka an sa a hannunka an ce amanarka ne ka kula da su kulawa da su shine fatahi sake su akan abin na son zuciya shine hijabi an gane ko to istiqama dai shine aka ce a duba aikinka kudurinka tunaninka furucinka duk su zama daidai abincin da kana ci ya zama shi ma daidai to idan ka yi haka ka zama tsarkakakke wato gabaki ɗayanka ka kasance bawa kana bin allah kana sallah ka ce mutanen nan lallai an ba mu labari wani mutum yana karatun ƙura'an da ya zo sarrafa yana karatu da ƙarfi da wato a ɓoye tun daga bakar har ya zo suratu ba sai ya ji makwabcin shi yana kullum ko ya shiga bayan gida ne yana kullum kullum ya ce ya ɗaga muryarsa sai ya ga mafarki kiyama ta tashi an ba shi ladar hatmarsa na wannan daren ya duba sai ya ce ubangiji akwai gurbi fa cikin abin da aka bani aka ce masa menene eh ban ga tsaha ba yace ai wurin makwabcinka ne sai ka karba gunsa ba ka yi ta ka daga murya saboda shi ba babu ita don kai ne ka bashi to ka gani ko in mun duba wannan ai mutum zai gwammaci ya je ya mutu ya shiga kabari ya huta saboda tsoron kada ya aikata abin da gobe a kama shi bai san yadda zai kubuta da kanshi ba kaga idan an samu tuba an samu istiqama an samu takawa an samu ikhlasi an samu sadikanci an samu raƙaba an samu mushahada an samu ma'arifa an samu rida an samu shukur an samu tawakkul to idan an shiga cikin waɗannan duka har aka shiga cikin halin cewa ga kai bawa na gani ne ubangijinka to halin nan shine hanyar korar da hijabi to a taƙaice dai duk wani abu da zai shamake ka ga aikata abin da allah yana so da gare ka hijabi ne kuma duk wani abu wanda ya kawo ka kusa ga Allah ko da tunaninka ka tuna kai kai wannan duk mutanen nan masallata sun fi ka kai baka san asirin su watakila suna kyautata Allah fiye da kai amma kai kana gani da ka san asirin ka ko ka yi ikhlasi ko baka yi ikhlasi ka sani ko ba haka ba to kaga idan ka kubuce ma irin waɗannan abubuwa ka zo ka zama bawan Allah baka neman daraja kana so dai kamar yadda dai sahabai yadda suke sun ce dai ba bi mu ba shi ba ba biya mu kuma shi kenan ba ba riba ba hasara shi ne abin da ma suke so wurin Allah ba riba ba hasara ma'ana dai a duniya kana ci kana sha kana jin daɗi to akwai wasu lalle wasu abubuwa za su fita daga mallakar ka ko ba haka ba to in ka yawaita daɗi sai ka rasa daɗin a can ɗin in ka rage kuma gwargwadon abin da ka rage to Allah dai ya kiyaye mu saboda haka alhujbul mani'an da ya faɗa da cikakken marifa shi ne kasancewarka ka shamaku da abu fudu wato duniya ka shamaku da mutane ka shamaku da shaidani ka shamaku da son zuciya wani abubuwa guda fudu in dai kana da su to ka san dai har yanzu kai kana nesa da allah amma idan mutanen nan duk an ajiye su su keli imaninka da allah ya rinjaye su duniya da abin da ta kunsa duka aka ajiye ta a sikeli imaninka da allah ya rinjaye ta mutane su ma ba za su iya su canza kudurinka da allah ba an ajiye su an auna su ka wato imaninka ya rinjaye su shaidan ya zo da sharrinsa da makircinsa imaninka ya rinjaye shi son zuciya duk da abin da kana cikinsa ya zo maka imaninka ya rinjaye shi to kaga kai ka karya dukkan hijabobin da suke tsakaninka da Allah muddin wani abu zai zo ya shiga kana so ka yi ibada ya ce ma aka huta da Allah ka gaji to hijabi ne shaidan ya zo maka wannan yawanci wannan ba na shaidan bane ma na rai ne shine son zuciya ita ce za ta tana nuna maka ita tana jin tausayin kama menene ka tashi ka wahala mutane sun ai kowa zai samu aljanna in dai aljanna kam ai in dai wani da wani sun samu kam insha Allah kai za ka samu gidaje irin na wani da wani to kaga nan duk wannan shaidan ne to saboda haka cikakken sanin Allah shine kasancewa kai baka ba komai bane tare da shi kai ba komai bane a wurin Allah kai dai ya halicce ka kuma duk abin da shi ya shirya ciki kana tafiya kaji ko yawa duniyan nan teku ne kana cikin jirgin allah kana tafiya jirgin nan idan dai abin mai tukin babu ka nitse ko babu yawa to saboda haka ka san dai kana tare da allah shi ne ke ciyar da kai shi ne ke shayar da kai da ya so ma abinci da sai hana maka yana nan abincin sai ya ce maka ba za ka ci ba ya za ka yi ta dai sai ka mutu yawwa to ko kuma ya ɗebe ma gaba ɗaya ce ya ba wani bayansa daban bayan sanawa ne da yawa su sai ba su kai kuma ya hana ka in ya ga dama kuma cikin niman da zai baka sai ya halakar da Allah ya tsare mu duka Allah ya kiyamu duka mu da ku duka to na biyu hukum ya isa an yi mana baiwa mun gode Allah saka tun wadanda Allah taimaka gobe kuma sai a kawo dan waya ko yana tambayan hukuncin masu ba da sakonni ga masu zuwa ziyara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in sun je su isar musu da gaisuwa ko wannan gaisuwa yana isa kuma ko menene hukuncin haka eh mutumin da ya ga alhazai ko masu umra ya ce ku isar man sakona ga annabi ku kai min gaisuwa na ga annabi ko to ai ya zo cikin hadisin abu huraira ta radiyallahu anhu ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ma min ahadin yusallimu alayya illa radda Allah alayya ruhi hatta arudda alaihi salam to kuma ya ce inna lillahi mala'ika sayyahin wato masu yawo fil ardi yuballighuni an ummati salam suna isar min da saƙon gaisuwa daga al'ummata saboda haka a takaice duk inda kake kana duniya duniyan nan ba ta wuce digo ɗaya ba a hannun allah duk inda kake ka ce kana salati ga annabi wannan salati za ta iso gare shi in ka ce kana mishi sallama sallaman nan za ta isa gare shi saboda haka ka ƙara aikawa allah ya ba mu ladar wannan
wannan kuma yana cewa ko me- ko sallan juma'a tana faduwa domin uzurin kankara a eh, kasashen yamman nan ana kankara a kasashen yamman- yammacin turai ba to kasashen yammacin turai haka yake tunda yake su waɗanda suke zaune can sun saba wato sun saba da cewa su a kullum wannan sanyi ba zai cuce su ba to waɗannan a, kankara bai zama uzuri ya hana musu zuwa masallatai su yi sallah ba amma mutumin da ya tabbatar cewa ya fita zai cutu ko zai mutu to wannan uzuri ne ya ishe shi ba ko wanda ya je kasashe amma dai ba wai za a ɗauke shi uzurin kan shi bane dangane da yadda zai cuci mutum da yadda ba zai cuce shi ba
to wannan yana cewa ko ya halatta mutum ya kira ɗansa ko wani da suna abdul nabi ko abdul rasul ya sa masa suna haka
to abdulnabi abdulrasul ai k- kalmomi ne ba su zo da zahirinsu ba ba ana nufin bawan annabi bawan manzo ba ne ana nufin masoyin annabi masoyin bawan masoyin manzon Allah shi abdu din nan anan ma'anarta soyayya Ah, kuma in an yi shi ba laifi karkace abun nan ah ai kakan annabi abdulmuttalib ko ha annabi ya canza sunayen mutane da yawa me yasa bai canza wannan ba da yawa sun zo da sunaye wanda ba daidai ba shi a sunanka kaza ne to amma abdulmuttalib ba bai ce ai cikin kakanninsa a bai kamata a ce abdulmuttalib ba sai a ce a- a- wato a a canza masa ko abdullahi ko abin nan. ko an gane magana na saboda haka wannan suna babu komai sai dai kaga mutanenmu wasu waɗanda suna tsananta abubuwa suna tsanto dai na gaya maka dai abdulnabi abdulrasul ana yin sa a kan cewa ma- masoya allah masoya masoya annabi ko kuma masoya- masoya manzo shine ma'anansu na hakika ba ana nufin bawansa wanda yake bawa bawa ba wane ne wani an ce masa ya zama bawa- bawan annabi zai ƙi Ha? ai ba mai ƙi saboda haka amma dai annabi ya ce ku zama bayina ba kuma ba a ce za a yi abdulnabi da nufin cewa bawan annabi ko abdulrasul ba a masoyin annabi da masoyin abin nan kai kana ce shi masoyi menene ma'anansa wato masoyi wanda yana son masoyinsa yana bin shi sawu da kafa ko ba haka ba to mutumin da yana bin annabi sawu da kafa shine ake ce masa abdulnabi abdulrasul saboda haka ba a hana ba kaga mun ga da ma- mutum abdulrasul din nan na na afghanistan mun san shi mun yi ta mun haɗu da shi a wurare da dama mun yi maganganu akan sulhu lokacin da muna batun sulhun su ma mun shiga ciki A- ana a gabansa ana kira abdurrabbul rasul ana ce masa abdurrabbul rasul yana mantawa baya ba da amsa sai an tunatar masa ina an ce abdu abdu rasul amma bisa gaskiya abdu abdu wato abdu rabbin rasul amma bisa gaskiya duk wannan takallufi ne in an ce abdu rasul ko abdu nabi ba komai bane inda an nufi nufi mai kyau to ma- yawa Ta menene hukuncin sallah a makabarta ko kuma sallah ya halatta a masallacin da akwai akwai kabari a ciki to cewa sallah ta halatta akan masallacin da kabari a ciki daidai ne masallaci yana da kab- eh, akwai kabari a ciki ana sallah a cikinsa wannan kuma ya ishe mu wannan ka- ha- haramin annabi kabarin shi yana cikin masallacinsa kuma ana sallah ciki ba wanda ya bude baki ya ce sallan bata inganta ba
Eh,